أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara mun kwana a cikin wannan sura ta suratu ibrahim alaihi salam wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake kissanta mana kissar annabi musa alaihi salam wanda yake jan hankalin banu isra'ila zuwa ga su ta Allah su bauta ma Allah su bi Allah su daina bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala in kuma su bari ba zai ya sami waɗanda ya sami waɗanda kafiran baya zai same su shi ne Allah tabaraka wata'ala yake cewa annabi Musa alaihi salam ya kissanta musu a watan al'ummomin da suka gabata mana su ji yadda suka yi tsakanin su da annabawan su da yadda Allah tabaraka wata'ala ya yi musu yadda suka yi da yadda aka yi musu domin ya zamo hannunka mai sanda ya zamo wa'azi gare su kuma ya zamo wa'azi gare su da kuma gare mu mu da ake karanta mana wannan a cikin alkur'ani na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sun gaya musu maganganu cewa su zo da hujjoji mana in ba su zo da hujjoji ba to ƙarya suke ba Allah ya su ba su ce to ai su ba suke zuwa da hujja ba mujiza Allah ke kawo mujiza shi bawa bai da tasiri ne ya kawo mujiza ko annabi ne ko waliyi ne ya kawo karama ko annabi ya kawo mujiza bai da iko wannan Allah subhanahu wataala shi ke da iko akan kawo mu'jiza ko karama in ya so don haka suka ce su da sun yi imani ga Allah suka ce wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun almu'minun mu'minai ala Allah ga Allah ne kadai falyatawakkali za su dogara wai ba za su amintu da Allah tabaraka wataala sai suka ci gaba da cewa wa ma lana Allah na tawakkala ala Allah menene muka taka me aggare mu da ba za mu dogara ga Allah ba ai ba abin da zai hana mu dogara ga Allah malana menene muka taka menene muka taka ba abin da muka taka illa mu dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala la mani alana ba abin da zai hana mu yin dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qad hadana subulana alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da mu subulana tafarkin mu wai tafarkun tsira Allah ya ba mu imani ya ba mu shiriya to dan me ko ba za mu dogara ga Allah ba ai ba abin da muka taka ba abin da zai hana mu dogara ga Allah wala nasbiranna ala ma azaytumuna kuma za mu ci gaba in dai dan takurawa da istizadi da sauran su kuke ganin zai taka mana burki akan aikin mu da isar da sakon Allah amsa annabawa ce ake karanta mana ga al'ummomin su suke cewa wala nasbiranna in dai kuna ganin cewa takurawa da wulakantawa da izgili da istihza'i shi zai taka mana burki akan watan kira zuwa ga Allah to shi ne Allah tabaraka wata'ala ya ce ko kusa wala nasbiranna sai annaba suna cewa za mu ci gaba da yin hakuri alama azaitu muna alisa cutatawar da za ku yi mana domin duk wanda ke kira zuwa ga Allah sai ya haɗu da cutarwa sunna ce ta kira zuwa ga Allah ba a kira zuwa ga Allah haka nan kawai a ta shan daɗi a ta jin daɗi kuma kullum dole sai an haɗu da ƙalubale dole sai an haɗu da watan mawuyatan al'amura da yanayi daban-daban da irgili da wulakantawa da wanda za a haɗu da shi daga makiya gaskiya kaga duk mai kira zuwa ga Allah annabi ne ko magajin annabi ne malami ne mai kira zuwa ga Allah sai ya haɗu da abin da annabawa suka haɗu da shi don haka ake kisanta mana wannan domin ya zamo misali samfur na yin haƙuri ga abin da annaba suke cewa wala nasbiran nan lallai wallahi za mu yi haƙuri mu jure a bisa dukkan cutar wanda za ku yi mana ba za mu bar wannan aiki na kira zuwa ga Allah ba ba za mu bar wannan aiki na kira zuwa ga Allah ba kaga kenan wannan ɗabi'a ce kuma wannan al'ada ce ta dukkan wanda yake mai kira zuwa ga Allah na gaskiya sai ya ɗauri ya haƙuri ya sa sai ya ɗauri ga hakuri ya sa kira zuwa ga Allah bai yi wa babu hakuri kira zuwa ga Allah ba zai yi wa babu hakuri don haka Luqman al-Hakim yake karanta mana a can cikin sura Luqman ne to ya bunayya aqim as-salata wa amur bil ma'ruf wa nha 'anil munkari yace wasbir ala ma asaba yace ya kai dana Luqman yana wa ɗansa wa'azi na to ya bunayya ya kai dana aqim as-salata ka kai da sallah sannan wa'mur bil ma'ruf kai horo da aikin alkhairi ka zuwa zikin kira zuwa ga Allah kai wannan ha'anil munkai kai hani ga abinki ka ji wa'azi kenan daga ƙarshe abin da yake rashi da shi sai ce wasbir ala ma asabak to aiki bane mai nauyi al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar kar ka dauka abu ne mai sauki za ka sai ka sa zikiri ga hakuri za ka ce wasbir ala ma asabak kai hakuri akan duk abin da zaka hadu da shi a cikin wannan gwagwarmaya a cikin wannan hanya wadda take ta Allah hanya ta kira zuwa ga Allah sai an yi hakuri haka annaba su ke cewa wala nafsiranna ala ma azaitumuna wallahi la mutawli mu yi juriya alfa dukkan cuta wata za ku yi mana ma in masdariya ce ai wala nasbiranna ala idayatikum iyana za mu yi hakuri akan cutar ku gare mu domin an ce ma masdariya ita ce allati tu'awwalu hiya wa ma ba'da hadal masdar ita ce wadda ake tawilin ta ita da abin da ke banta da masdar ma din aka ce wa wannan garin ala ma azaitumuna kaga da ma da azaitumuna wannan fi'ili to in haɗa dunkule shi gaba kidai sai a kawo masdari ya tsaya matsayin shi to ita ce ma masdariya wadda ake ta'awilin ta ita da abin da ke banta da masdari ta ce ma masdariya ce ai wala nasbiranna ala ibadatikum iyyana kin za mu yi hakuri a bisa cutarwa ku gare mu wa ala allahi falyatawakkalul mutawakkilun almutawakkilun duk waɗanda za su dogara to su san ga madogara shine Allah ga Allah ne kadai duk wanda zai dogara zai dogara ga Allah ne kadai duk wanda zai dogara zai dogara shi almutawakkiluna masu dogara ala Allah ga Allah ne kadai falyatawakkali za su dogara وقال الذين كفروا لرسلهم واتن سي wannan ita ce maganar annabawa to dama maganganu ne ake tsakanin annabawa da al'ummomin su su faɗi su faɗa musu su faɗi su faɗa musu to sai magana ta kawo kan su waɗannan kafiran shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake karanta mana su kuma martanin da suka mayar yace wa qala alladhina kafaru li rusulihim da dai magana ta kai magana su faɗi su faɗi sun ga cewa duk wata magana ta amfani da hujja ba za su yi nasara akan annaba ba in dai magana ce ta baki in dai a kawo hujja ne ba su da abin da za su kada waɗannan annabawa da shi za ka yanzu makamin da ya rage na ƙarshe a nuna bin ƙarshe makami na nuna bin ƙarshe za ka sai kagare suka ce jirin su lihim ga manzanninsu لنخرجنكم من عرضنا أو لتقولن في ملتنا lalle tun da dai mun ga mun yi mun yi kun ci bari mun yi mun yi kun ci bari to yanzu makami na ƙarshe mataki na ƙarshe tsakanin mu da ku la nukuri jannakum min ardina za mu fitar da ku daga ƙasar mu wai kira zuwa ga Allah ne ba su suna ka za su fitar da annabawa daga ƙasashen su domin in sun bar su cikin ƙasashen su kira zuwa ga Allah zai riƙa yaduwa zai riƙa yaduwa a san Allah a makwautar gumaka a makwautar wani Allah don haka su ku abin da za su so kenan da haka suke cewa da nukuri jannakum min ardina lallai sai mu fitar da ku har da rantsuwa wallahi sai mu fitar da ku daga kasar mu aw la taqudun nabi billatina aw la taqudun nabi billatina ko kuma la taqudun ku zamo bi billatina cikin addinin mu a huta duk jaye ta kare la taqudun kenan ita ada tana da ma'anoni da yawa a larabci ada ana cewa ya dawo bi ma'ana raja'a ya dawo ada ya dawo daga halin da ya baro can da wani hali ne ya bari ya koma wani hali to daga baya kuma sai ya dawo inda ya bari to sai a ce ada ya dawo kaji ada ma'ana ta kenan daya raja'a kuma akwai ada bi ma'ana tsara ya zamo ba ya dawo ba ya zamo da haka malamai da tafsiri suka fi tafiya akan cewa aw la ta'udun nabi millatina wannan adami ma'anar sara ce sayrura ce ma'anar sayrura ce haka malaman tafsiri suka faɗa suka ce wal audu hula bi ma'anar sayrura watan ta ta zamo wace ba ta dawowa ba ce domin su annabawan da ba su auka ce balle ake su dawo kan shi ba wai ana nufin cewa wai su kafiran ba sun san sun taɓa kafircin tare da annaba don haka suke cewa aure ta udun da ke kun dawo inda muke tare da ku da aka ce a ko kaɗan annaba ba taɓa kafirci ba balle a ce sai sun dawo mai abin da ake nufi da adalin ne ma'anar sayurura ce sayurura wai sai kun zamo irin mu ko sai kun zamo cikin addinin mu shi ne ma'ana tsara tana da ma'anar tsara ita adalin nan wasu kuma suka ce a tana nan da ma'anarta ta raja'a ya dawo amma kuma an dunkule ne aka yi dalili da su annabawan da muminan da sun kai imani da suna kafirai ta ka ce to da su ne waɗannan kafiran suke nufi suna cewa na ta'udun da sai kun dawo filin latina inda kun kabari cikin wannan addinin namu ta ka ce suna nufin da kafiran da suka yi imani da annabawan sai suka yi taglidi akan kafiran da dama can su kafirai sai suka yi imani da annabawan to su ne suka yi musu bugun kaɗai ga baki ɗaya suka ce sai kun dawo filin latina a cikin addinin mu wasu suka ce a adi suna nan dai da ma'anar ta asali watan rutu'i ne dawowa ila halatin sabiqa zuwa ga hali wanda ya gabata mamalaman tafsiri aksarinsu sun tafi akan cewa aula ta'udun nabi millatina sai kun zamo limanin sarari sai kun zamo fi millatina a cikin addinin mu a adatul kuffari watan al'adar kafirai watan at-tajabur ala awliya illah watan kirman kai ga awliya illah da masoya Allah sawa masoya Allah nan annabawa ne ko ko magadan annabawa ne in ba su zamo irin su ba to lallai za ka ji suna ta za su yi ta koyi za su yi ta alkawari na azaba sai mu yi muku kaza sai muku kaza ai ta burka na azaba don haka suka ce aulata hum bin nabi millatina fa auha ilaihim rabbuhum yadda suka yi rantsuwa suka ce lanukuri jannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina to Allah tabaraka wa ta'ala shi ma sai saka musu irin wannan sai ce fa auha ilaihim rabbuhum sai ubangijinsu ma'ana annabawa sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu wahayi lanuhlikan zalimin yadda suka ce la nukhrijannakum mu ma na usulin za mu yi amfani da shi in ji Allah mu ma wallahi sai mun halakar da azalubai yadda suka ce wallahi sai sun fitar da ku daga kasarsu mu ma wallahi sai mun halakar da azzalumai eh wallahi sai mun halakar da azzalumai yadda suka yi rantsuwa alfafitar da manzanni cewa ko kuma su koma cikin addinin su ko kuma su kasance cikin addinin su Allah tabaraka wa ta'ala a kasama yake rantsuwa ala ilahin absa halakar da su aiko halakarwa ta fi karfin magana ce tawa wai din su sun tsaya za su hitar da annaba daga garin su ne Allah ce ni ba hitar da su zai ba halakar da su zai in su sun ce lanukuri dan na kumbin arzi na kudu za su fitar da annabawa daga garinsu Allah ce ni ba nan zan tsaya ba lanukuri kan na zalimi ai halakar da azzalumai ma za mu yi gaba ke daya za mu halakar da azzalumai gaba ke daya shi ko halakarwar ya fi karfin maganar lanukuri dan na kumbin arzi na wai lanukuri kan na zalimi za mu halakar da azzalumai da suka zalunci kansu da kafirci waɗanda suka zalunci kansu da safon Allah kafirci zalunci da ka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna shirka la zulmun azim dani dai shirka zalunci ne babba sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba yace wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wala nuskinannakum kuma bushara gare ku ya kumu ya kumu ne ya ku annabawa ya ku wa'anda suka yi imani da annabawa ku yi hakuri ولنسكننكم الأرض والله sai mun saukar da ku mun zaunar da ku al'arda wannan ƙasar ta su da za su fitar da ku wannan da suke tinkarin sai sun fitar da ku ba sun ce lalu kuri da na kumbin arzina ba to wannan arzina sai mun zaunar da ku bayan mun halakar da su ba na mun gadon muku da wannan ƙasar kamar yadda can a kintar shi annabi musa alaihi salam da bani isra'ila da fir'auna allah tabaraka wa ta'ala yake cewa asa أن يهلك عدوكم ويستغرق ويستغرقكم في الأرض فينظر كيف تعملون الله تبارك وتعالى يا كفاتي هلكة مكين كفرعون kuma ya gadon muku da wannan kasar da ake muku azaba da hukuma cikin ta to Allah zai gadon muku ta zama mulkin ku da dukiyar da gonakin da komai ya zama na ku to nan shi ne kita wala nuskinan da kuma al'arda lalle za mu zaunar da ku al'arda kasar waɗannan kafirai min ba da ba mun halakar da su zalika liman khafa maqami wa khafa wa'i Allah tabaraka wa ta'ala ce amma fa samu haka ku samu in gadar da ku wannan kasar ba ku karamin aiki bane zalika nasru ba ku nasarar nan wa iratul ardi da gadan muku da kasar kafirai liman sabu makami sai waɗanda suka ji tsoron ayyuwarsu gaba da zati na waɗanda suka tsaya suka ji tsoron Allah suka ji tsoron haɗuwarsu da Allah da tsayuwarsu gaba da zafin Allah tabaraka wata'ala su Allah ke gadan makasa su Allah ke gadan makasa wa kama wa'iyyi kuma wannan ya tabbata ne ga waɗanda suka ji tsoron azabata wasakkaru واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسكى من ماء صديد يتدرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد
Allah tabaraka wa ta'ala ci gaba da kissanta mana gugurmaya tsakanin annabawa da al'ummominsu yace wastaftaqu har aka kai annabawan nan suna neman taimakon ubangiji ya ubangiji ka taimake mu ya ubangiji ka taimake mu wastaftahu aka ce watan su manzanni sun nemi taimakon ubangiji tabaraka ta'ala ala mu'min a bisa mutanen su watan shi istiftahi din nan yakan zo da ma'ana da yawa yakan zo da ma'anan neman taimako daga Allah yakan zo kuma da, da ma'anan neman hukunci Allah zai yi hukunci tsakanin masu imani da kafirai a yi ta tsakari kawai to kowanne ya tabo eh watan cewa istaftahu din ai istansaru Allah ala a'daihim بقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن كنا نيمان بوئي ني taimako a kan kafirai buɗi ya riga ya taho in ji Allah kaga nan watan wasaftahu sun nemi nasara sun nemi buɗi sun nemi taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma yakan zo da ma'anar fataha shine hukunci watan ayi hukunci na ƙarshe ayi ta tsakani wai sun nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi hukunci bai na gum tsakanin su tsakanin kafirai kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake haka yi mana zantukan annabawan za ka ji annabi na cewa rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqq rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqq ya ubangiji ka yi hukunci tsakanin mu da tsakanin waɗannan kafirai ayi ta tsakani dan wuta ya tafi wuta ya san inda dare ya mishi dan aljanna ya tafi aljanna to kaga nan istitahin nan neman yin hukunci daga Allah can kuma neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala to kowanne an fassara shi wai har aka yi manzanni su nemi buɗi daga Allah subhanahu wa ta'ala kan mutanensu wa khaba kullu jabbarin ani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su ya ba su buɗin da suke nema ya ba su nasara akan makiya kullu jabbarin su ko masu tsaurin kai masu girman kai saba duk wani mai girman kai ga Allah tabaraka wa ta'ala kalu shi ko sai ya tafi an da Allah wanda ke girman kai gaban tsaro ubangiji anidin wanda yake mai tsaurin kai gaban gaskiya wanda in ya ji gaskiya sai ka ga yana gaskar kai yana tada jiyoji yana zazzara ido saboda an faɗa mishi gaskiya saboda an faɗa mishi gaskiya yana tada jiyoji yana zazzara ido saboda saboda girman kai wai irin shi za a faɗa ma gaskiya irin da za a ce bai yi daidai ba irin da za a ce ya gyara irin da za a ce ya yi kaza to wannan duka ƙarshen mai girman kai ga ayoyin Allah tsafi ba haka Allah ya ce don haka kai musulmi a duk lokacin da ka ji gaskiya ko ta fito daga wanda baka so ko ta fito daga wanda kake so ita dai gaskiya guda ce ita dai sunan gaskiya sunan ta gaskiya babu da aka yi daga wata fito za ka kakkai la'akari daga wata fito in dai ta tabbata gaskiya ta inganta gaskiya karfata shi asiran ka wajen Allah in baka karba ba la'akari da wanda ta hito daga gare shi to ka zan mai tsaurin kai ga barin gaskiya shi ko mai tsaurin kai ga barin gaskiya hukunci shi khaba ya tafi haka Allah ce wa khaba kullu jabbarin ani Allah tabaraka wa ta'ala ce min wara'ihi jahannama ba kuma iyakar da kenan ba kafirai Allah ya halakar da su a nan duniya wasu a halakar da su can ruwa wasu ta iska wasu ta tsawa wasu ta firkicin masa wasu a musu ruwan muta da duwatsu duk ba iyakar ta kenan ba min wara'ihi jahannamu da an kare wannan azaba kuma wutar jahannama min wara'ihi tana nan a gabansa wara'ihi nan amama huke na ake ci haka malaman tafsir suka fassara ita wara'a a lugha tana da manoni da yawa a luga tana da manoni da yawa don haka shi tafsirin nan duk malaman tafsirin nan za ka isko masana harshen larabci don ba a fasar alkur'ani haka nan kawai babu kwarewa a larabci irin wancan tafsiri na a rubuta ba irin wanda da muke dauka ba wasu malamai ne suka rubuta muke dauka muke karantawa a tafsirin da ake cewa tafsiri to wanda bai da tamakkuli a harshen larabci bai isa yi tafsiri ba ko kadan don haka abdullahi ibn abbas yake cewa in kun ca in kun binciki alqur'ani fasarar shi a sunna ba ku samu ba yace to ku binciki kundin larabci shine waƙoƙi na larabci kaga me bincika kundin larabci waƙoƙi larabci a ta mai tamakkuli shine zai shiga a cikin larabci da waƙoƙin larabawa ya gano ma'anar wannan kalma kuma cikin alqur'ani take amma waƙan wani balarabe ce za ta karanta da wannan abu da ke cikin alqur'ani wata rana wasu sahabbai an ce sai ga murnu tsakani ne wasu mutum ce ba shi bane wani watan kalmar ya kura ya kura ya kura wata zuwa cikin alkur'ani aka nemi fasar ta aka kasa aka kasa sai aka niki gari aka yi kawai don a gano ma'anar kalmar yahuwa suna tafiya cikin karin shiga wani gari sai suka ga wani yaro yana wasa da kanari irin kanari irin tasusunan kanari ya daura mai zare sai ya yi fir kamar zai tafi ashe yana da shi sai ya dawo sai na waka yana tsara tsairi wa zanna allan ya kura tsara tsairi wa zanna allan ya kura sai shi kai ta kalmar kada muka taho da yanzu ita ce yaro kuwa da ita wai tsuntsuna ya tafi amma wanda sai yake ya tafi kenan bai dawowa sai suka gano ya kura bi ma'ana yarji'a ko ya huda kaga harshen larabci ya koyar da su wannan sannan kuma ma ba yara yara na ƙauye saboda haka sai da tamakkuli a larabci al-imam ibn kutayba ad-dinawi a cikin ta'awil mushkilil qur'an ya kawo bayanin wara'a na da ma'anoni da yawa yace wara'a tana zuwa da ma'anar khalfa wara khalfa bayan kuma bi ma'ana qaddam takan zo da ma'anar gaba kuma ta zo da ma'anar muwara ce e tawari dukkan abin da ya ce fa kullu ma za ba an ainika fa kuma wara duk abin da ibn kawai gani to wara ne wara ne kana kuddama ka aukan haka bayan ka yake ko gaban ka yake inda ba ka gani shi to ana iya ba shi hukuncin wara yace qala Allahu azza wa jalla wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safiinatin ghasba wa kana wara'ahum malikun yace ai amma mahu wai ne inda suka ta san akwai wani sarki amma kuma an ce wara abu ai ma'ana amma mahu kaga kenan ana zuwa da kalmar wara'a ya zo da ma'ana amma wannan sirri ne larabci kuma laraba sun san haka ta ko wanda yake zai fassara alqur'ani da gundari bai ji masana ba bai ji malaman tafsiri ba bai ji masana harshe ba to kullum ba zai rabu da kashashshaka ba da katobara ciki sai da yana cewa Allah yana makirci Allah yana makirci ba ba da tafin da ya tafi Allah yana makirci ko Allah yana makirci sai dai ba a cikin makircin da yake ba subhanallah subhanallah jikin wannan magana to kaga wannan magana dai ba daga malaman tafsiri akai ba a mujarradi kawai an ji ko kasashen laraba an ji larabci ba tare da karba daga malaman tafsiri ba me suka ce akai irin waɗannan kalmomi saboda haka sai wara dinnan suna da ma'anar amama eh wa min wara'ihim jahannama ya zo da yawa ai amama wa min wara'ihim jahannama ai min wara'ihi wa min wara'ihi azabun ghalid al-imam al-qurtubi yace min wara'ihi jahannama ai min wara'i zalika al-kafir yace jahannam ai fa ada halaki bayan halakar shi to jahannama tana gare shi to kan wara'a dinnan wara'a nan kuma ta zo ma'anar ba'ada yace wa wara'a huna ma'ana ba'ad wara'a tana da ma'anar ba'adu a nan ai kawzan can mawaƙi ce halaftu falam atruku li nafsi karibatan walaysa wara Allah lil mar'i madhhabu walaysa wara Allah lil mar'i madhhabu yace ai walaysa ba'da Allah lil mar'i madhhabu shi kaga wara'a tana da ma'anar ba'ada a nan shi Allah tabaraka wa ta'ala ce duk abin da suka gani a duniya na wulakanci da ƙanƙanci ba iya kashi kenan ba wa min wara'ihi jahannam wa jahannam tana can inda ya ta zama jahannam tana can inda ya ta zama wa yusqa min ma'in sadid wa yusqa sannan ko sai ana bayani ita jahannam menene aka tanada cikin ce ai wani irin nau'ukan azaba ne aka tanada a cikin wutar jahannama na farko dai abin shan yan wuta a cikin wuta Allah ya ce ruwan zafi ne gudgudin ruwan zafi ne irin ruwan ciwo ne mai haɗe da jini jini din nan wanda ko gani shi ne ka zo ka yau to shi ne abin shan yan wuta Allah ya ce wani ana shaɗi su biya a cikin wuta min ma'in daga ruwa wani irin ruwa sabidin irin ruwan ciwo ruwan ciwo wanda ke zuba daga wasanci daga cikin ɗan wuta cikin ɗan wuta da baki ɗaya ya ruɓe hanzayensu duk sun ruɓe suna zubar da ruwan ciwo to wannan ruwan ciwon ne ke taruwa kuma shi ne abin shan ɗan wuta wani ya billah ya tajarrabu huwa la ya tabi yusibu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ɗan wuta kamar ana sifanta gashi ma yana shan yana shan wannan ruwan na ciwo يتجرأه ينافن فأشي كرقا باين كرقا ولا يكاد يصيبه بي إذا شاشي قلق القلب سبودا بابو دادي سبودا حمامي سبودا زادي سبودا داتي أكتشي مرارته وخرارته سبودا سنن داتي شي لكم زادي شي بدأت إيا شيء شي مشاوتي كقلق القلب إذا يريد كرقا باين بعد وسكا ولا يكاد يصيبه yace bai bukata rufiku yana haɗe shi da kuma ihi wa karahati saboda muni wani wuri ma za ta baraka wata ala ce da ya fuskanci fuska da ruwan sai kawai naman fuska sai kwaye sai sai zubo cikin ruwa naman fuska sai kwaye sai zubo cikin ruwa wal iyazu billah wa ya fi al mautu min kulli makanin dan wuta a cikin wuta al mautu dalilan da innan duniya ne kowane guda ɗaya in ya samu sai a mutu kowane guda ya samu sai an mutu to ire-iren su za su yi ta zamun dan wuta saboda wani nau'i na azabar ubangiji tabaraka ta'ala ba zai ka kira yau balle ya huta da ya mutu biya wala ya bai mutuwa balle ya huta kuma bai rayu ba rayuwa irin ta dadi Allah kiyaye shi mu daga wannan azaba wa yati al-maut dalilan mutuwa din asbabuhu dalilan mutuwa al-muqtadi lahu waɗanda kowane ɗaya in a duniya ne ya samu zai sa a mutu to ire-iren su babu iyaka za su rika zo madan wuta min kulli makanin ta kowane wuri wa ma huwa bi mayyidin kuma wata hikima ta Allah kuma ni iko na Allah duk waɗannan asbabu da mutuwa da guda ɗaya yana duniya da ya isa ya kashe amma kuma bai mutuwa saboda Allah na so ya ta cin azaba ya ta cin azaba shi kan wuta wa ma huwa bi mayyidin ba zai mutu bane Allah man ma istiraha kamar wanda ya mutu ya huta da wannan nau'i na azaba sai dai wata ومن ورائه عذاب غليظ Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma wannan ba iyakarta kenan ba shi dan wuta kullun azaba ce ta duwa take sabuwa take kullun azabar yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe ta gata ta fi ta jibi haka azabar kafiri take a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce min wara'ihi azabun ghalib wata irin azaba mai kauri mai tsanani wara'ihi min wara'ihi ita ce gaban wasan dan wuta wani ita ce zai samu gobe ita ce za ta zo miki gobe masalul ladina kafaru bi rabbihim Allah tabaraka wa ta'ala ce kaga misalin kafirai waɗanda suka kafirce da ubangijin su a amaluhum ayyukan da suka yi a duniya as-salihatu waɗanda suke na kwarai kafin da rahimi kamar sadar da zumunta wa sadaqati da sadaqa fi adam al-intifa'i cikin ba su amfani da su a lahira dan da buga misali abin da ake nufi anan shi kafiri zai iya wani aikin alkhairin da musulmi zai iya in yana da dan uwa ya kyautata mishi kaga yayi wani abin da musulunci yake aiko kaga wannan yana cikin al'amalu salihah kyautata zumunta alkhairi ciyarwa ga miskinai kyautata ma miskinai da irin cin kai duk kafirai suna yi amma saboda ba su da sharadi wannan aikin banza ne bai da amfani gare su don haka Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa yadda aikin kafiri kyakkyawan aikin sa bai amfana shi ko ni yayi ba zai amfana shi ba yace karamadin kamar ramadin toka ce idda da tsirrin wadda iska ya fuskuta mana ya tada ita da karfi ko arriyahu iskoka suka tayar da ita da karfi an tara toka toka ne wannan da aka sani sai iska mai karfi sai ya taho da ya zo sai wance kalar da ita ya watsi da ita ko asali guda ba ta gani kace ina tokan nan da aka yi da halatta ta zo duk iska ta tafiyar da ita to ya haka yadda iska ke tafiyar da ita fi yawmin asifin a cikin yini wanda yake mai tsananin tashin iska da guguwa فجعله يسني ونن توكل هباء تذبو قرى منصورة بشيء أوى لا يقدر عليه باء أصحاب إيكو أكاد أي أنفالي لون التوكل وكذا كان قاشي قد إتباب يتذا يداو ليسا تو حتى وكافري شكي حسارة أيكم سنفري سبو لباس شرقي شرقي شيء الإيمان شرقي شيء الإيمان ذات إنك قال لا تآمن في تعمل الصالحات دوني أم والجنان amanu amilu salihati imani da kyawawan ayyuka to su sun kyawawan ayyuka amma ba amanu kuma amanu shine ke shi domin an ga cewa an tsira da amanu ba amilu salihati duk da malamai sun ce a ita wannan kalmar shahada ita ma kanta tana da cikin amalu saliha wani ne ya musulunta lokacin sallah bai yi ba lokacin da za a azumi bai yi ba kuma dukkan abin da ya kafirci Allah ya taimake shi kafin lokacin sallah ya yi kafin wani aiki ya yi na ibada sai mutu kuma ba duk da ya faɗi cikin musulunci sai la ilaha illallah Allah ya shigar da shi aljanna ya mai rahama ya mai gafara da wannan la ilaha illallah kaga shi ga amanu amma ba wani salihati ko to amma tare da haka wasu malamai sun ce to ai ita kanta wannan tana da cikin al'amalu salih wanda ma shi yadda albaqiyatu salihah albaqiyatu salihah to saboda haka dai aiki bai amfani sai da imani aiki bai amfani sai da imani la ya ƙadiru na ba su samu iko min ma ka samu daga abin da suka aikata halashe da abokan komai wai duk aikin su da suka yi sun bauta mu gumaka wanda bauta ba za su amfane su ba sun yi kyawawan ayyuka sun sadar da zumunta sun yi komi aka ce duk ba za su amfane su ba an yi ma wannan aya fasara biyu wasu suka ce ayyukansu na kwarai da suke yi wanda inda musulmi ne ya yi zai samu ladarsu a wajen Allah to su ba su da ladarsu a wajen Allah yadda ka san dalar toka in iska ya zo shi ya kadda ita ba za a amfani da ita da komi ba to haka ayyukan su na kwarai din sun yi ba su amfani su wasu kuma suka ce ma'anar su duk aikin da suke yi na bauta gumaka su je su yanka ga gumaka su yi menene ga gumaka su bauta ma wani Allah duk wannan abubuwan gaba ɗaya ba su da amfani gare su ko kaɗan ba su da amfani gare su ko kaɗan za ka wuce su wa na ila ma'amilu min amalin ka ji Allah qada mansura wa na ila ma'amilu min amalin ka ji Allah qada mansura duk abin da suka aikata na aiki Allah tabaraka wa ta'ala ce mun lalata shi mun bakalta da shi ya bakalce ya lalace ko gani shi ba za a yi ba zalika huwa dhalal ba'id Allah tabaraka wa ta'ala ce zalika wancananka mutum ya wahala ya wahala ya yi aiki wanda da mai imani ya yi zai samu lada a ciki sai wannan ita ce fata an da ido da take mani tsanciya gabarin gaskiya ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا كنا لكم تبعا فهل أنتم, فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو شاء الله لهديناكم سواء علينا أتتعنا أم صبرنا ما لنا من محيص
الله تبارك وتعالى شيء ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض yanzu baka gani bane ai ka gani ya mukhadabu ya wanda ake magana da kai ko yanzu baka sani bane ai ka sani ya mukhadabu ya wanda ake magana da kai أن الله سوى أبوكي تبارك وتعالى خلق السماوات شين وديها للسلم مي هذا سماوات مفقولي لي مفقولي لي مفقول به موصول بني الآية ما لمن نحو تولن كان مفقول به منصوب أما بالكسرة سبو الذي سبو دا جمع المؤنث السالمين shi ko jam'u da misali ana mai nasba da jarrar shi da nasbarsa duk da kasra ake yi don haka yake cewa wa ma bi tan wa alifin kajjumi'a ya kusaru fil nasbi wa fil jarri ma'a da haka sai a ce khalaqa samawati ba ce a khalaqa samawata ita khalaqa samawati nan samawati mafulun bihi ne amma mansubun bil kasrati ya mata al fatha yace wal arda kuma shine wanda ya halicci al arda kaza kaga nan saboda ba wannan nake fata ta yi so karara wal arda بالحق وبنجي تبارك وتعالى يا تسمي والأرض للأسى بالحق لجسكية وي الله بيهلتي أسى دون وصابة شيني مانا الله بيهلتي سمي دون وصابة ذاك الله تبارك وتعالى يا تسميني يا تقصد يا تسكر لسا تارد وتهكما المنزها عن العبط wanda za ta tsarkake ubangiji daga barin warki ko wasa Allah bai wasa Allah kuma bai halicci halitta ba saboda wasa za ka yi cewa ma kalat nas sama wa nas ma bai na kuma batila kuma halittun nan mai da kasai ba da abin da ke tsakanin su dan warki ko dan banna a'a ko kadan a bil haqqi ko dan kayya a bil haqqi saboda gaskiya ne kuma khalaqa Allah zalika illa bil haqq haka Allah tabaraka wa ta'ala ce ai Allah ya halicci duk ɗan abubuwa ba sai dan gaskiya saboda ni wa zalika yatafakkaru domin Allah ya halicci sammai ya halicci ƙasa ya halicci abin da ke tsakanin su dan su sa su yi tafakkuri a cikin halittan nan su gano ayoyin Allah da ke ciki ayoyin Allah da ke ciki waɗanda suke nuna kudurarsa waɗanda suke nuna mahadariyar Allah subhanahu wa ta'ala. Haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa watan أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن جاء إن يزور يذهبكم سيتبيتكم يا متانين ويأتي بخلق جديد يزول رسول جماعة سبي يزول رسول متانين سبي بدلكم مصائب هذه عادته وأن يتجه الآن الله تبارك وتعالى وما ذلك على الله بعظيم كما الله مسكتكم كو يتبيتكم يزول رسول متانين فأخذ إلى الله بني ba abin da ya gagari Allah subhanahu wata'ala ba la zalika Allah al-azim wannan ba wani abu ne wanda ya gagari Allah subhanahu wata'ala alhamdulillah za mu kai anan saboda akwai ɗan tambayoyi hakan nan waɗanda ba ansa ba kwana biyu da suka wuce akwai wata wadda ta rubuto tambaya na jin bakciyar ta tana magana kan hukuncin zubar da ciki wai menene hukuncin zubar da ciki kuma cikin bayanin nata ciki ne na banza wal yazu billah ciki ne na banza ne hukuncin zubar da shi to kaga an yi magana hukuncin zubar da shi wanda ta rubuto wannan ta ji tsoron Allah ta ji tsoron Allah ba a samun ciki na banza sai an yi aikin banza aikin banza shi ne zina Allah tabaraka wa ta'ala ya kyamushi zina ya ki zina kuma ya yi ya faɗi muni ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila zina mugun aiki ce wasa a sabila kuma mugunya hanya mugunya hanya saboda haka ji tsoron Allah dangane da abin da ya shafi irin wannan da ya faru sannan kuma shi kuma abin da maganar zubar da ciki shi kuma magana ce mai zaman kanta ita kuma zubar da ciki haramun ne zubar da ciki haramun ne kaga za ta yi mugun aiki biyu kenan ta dai yi zina sannan kuma ta zo ta yi kisan kai za ta kashe kai ko da malamai da suka yi maganganu a kan cewa sai ya kai an hura an hura miki rai sannan ake da hukunci an yi kisan kai wannan bisa da safani ne amma ittifaki ko an mai rayuwa ko ba a mai rayuwa ba ko an gama halitta shi ko ba a gama halitta shi ba inda sunan shi ciki a zubar da shi yana jawo kushin Allah kuma a zubar da shi sabon Allah ne yadda ya danganta ga malamai su ce ya kai wata kaza yana da hukunci in za a yi magana akan a hukunta ta ta kashe rai wannan magana ce ta daban amma maganar fushin Allah yana nan tare da ita in ta zubar da ciki sannan in ya kai ga mai rai ne ta kashe mai rai saboda haka akallan abin da za ka bayar watan ta ta kashe mai rai kuma za ka ba da diya ne na a cini kamar an zubar da kamar an kashe jariri ne za a ba da gurratu abdi watan bawa wanda yaro ko baiwa wanda yarinya wannan hukunci kenan amma magana wasan sabon Allah ta safi Allah ta ta istighfari in ta in ba zai dokar da kuskure da ta ji da hukuncin saba ma Allah na aikata aikin albasha na dinin Allah ya yashe mu Allah ya tsare sannan kuma tambaya ta biyu shine akwai wanda yake yana son a bashi asalin tasbih asalin tasbih wannan ne tasbih da ake ja wadda dai mun sha amsa tambayoyi akan tasbi ba so ɗaya ba ba so biyu ba amma dai tun da tambaya ce kullum akwai bukata na a samu ilimi a kanta ita tasbi nan da ake yi da mai ƴaƴa kamar ɗari ba ɗaya ko ɗari wata za ka gani tana da asali a sunan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don haka kare ka saurari wanda kawai zai bushi iska ya ce bid'a ce ko ko shirka ce ko ko a'a ai asalin ta daga yahudawa ta ne asalin ta daga yahudawa ta yi so daga kiristoci ta yi so duk waɗannan maganganun makarita ne maganganun da makarita tarbi ta tabbata a sunan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan musannaf ne na alhafiz abubakar ibnu abi shaiba ibnu abi shaiba malamin bukhari ne shi ya tadda wannan hadisi hadisin wata bararriya ce ita haddathana yahya ibn sa'id an sufyan an hakim ibn daylami an mawlat ibn sa'id wata bararriya sa'd ibn abi waqqas ce tace anna sa'd kana yusabbihu bil hasa hawi nawa tace sa'd ibn abi waqqas mai gidanta ya zamo yana yin tasbihi da duwatsu kaga ba ya su bane da duwatsu yana yi da duwatsu wannawa ko auyin nawa a wata ruwaya ko kuma da ɗayan dabino ko ɗayan balle shine nawa kan balle wani abin da za a buɗe to ɗan da ke ciki shine nawa kamar irin ɗan dabino to yana yin tasbihi da ɗayan dabino ko kuma da duwatsu sa'ad ibn abi waqqas sahabi annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam har wa yau dai musannaf na ibn abi shayba din ya kawo ya sake kawo wata riwaya daga wannan bararriya ta sa'adu na biyu qasim ta ji an abi sa'id annahu kana ya'khudhu thalatha hasiya yace wannan kuma ba waccan riwaya bace abu sa'id al-khudri ba sa'adu na biyu qasim ba yace abu sa'id al-khudri ya zama ya karbi duwatsu uku duwatsu uku sai da ubunna ala basiri sai ya dora su akan cinyoyin shi فيسبه زي الكيسو يتسبيه يتسبيه فيضع واحدة زي كاري عدد الأمر اللي يكيسو يي سي عدد وشي ولا kaga dai yake dan tasbihu sai aje kamar ka ja da tasbihu da kenan sannan yi ta yin haka yi ta yin haka haka ibnu abi shayba ya riwayata har wa yau dai riwaya akan ibnu abi shayba ya riwayato riwaya ta kan imamu abu hurairah radiyallahu anhu ruwai abu abu hurairah radiyallahu anhu ya zama yana da buhu buhu ba ta zibi irin mai duhu kafin ta zibi duhu dai ba ta cika buhu ita ta zibin abu hurairah cike buhu ta kai yace wa abu kisun fihi hafa akwai duwatsu cike da buhu aunawan ko kuma dan balle shine irin ƴaƴan dabiru sai kudu subhanallah subhanallah subhanallah حتى إذا نفد ما تركيب ألقاه إلى جارية سوداء في جارية في سيجيرة إذا كنت أنا شايف تتارى في في جارية سبحان الله سيجيرة سبحان الله سيجيرة إن يكارت دبهن كنت كنت على دبابية كارت sai ta haɗo mai ta sake dawo mai da shi kaji abu huraira ta radiyallahu anhu har wayo kaga wannan shi ma dalili ne akan tasbih sannan akwai wani asali da aka rubuta ta kan inna ali karramallahu wajhahu yake cewa zaza yake cewa ya ga ummu ya aso tana tasbihi da duwatsu tana tasbihi da duwatsu sai kwace duwatsu yana kwace duwatsu sai ya tafi wajen sai na ali yace fa ma ataitu aliyan allama sai karantar da ni ilimin da ban da shi ya kara ni gaba inda ban da qala ya aba umar urdud ala ummi aquri tasadiha yace haba yace abu umar mayamma ummu ya aqur tasbih ta mana ta ci gaba da aikin ahli mayamma ta tasbih ta ci gaba kaga in ba halal ne ba zai ce ko gobe ka zage ganin ta da ishi ko kuma wata ka kwaci to sai yace a a mayamma ta da abinta to waɗannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya tadda wata ɗaya daga cikin ummuhatul mu'minin radiyallahu anhunna Allah ya kara musu yadda ya tadda ita tana tasbihi da duwatsu ya tsaya a kan kai ce kin ga kai wannan da nayi bari in ba ki wani abu sai ba ta wani lakani ya lakana mata wani wuri wani dake ya lakana mata yace ayi wannan da nayi anan ya wannan kalmomi da zaki faɗi ya fi dukkan lissafi da kika yi can baya amma manzo Allah fa aqarraha ya tabbatar da ita akan wannan tasbihin da kake yi da duwatsu fa aqarraha ya tabbatar da ita in ka bi ba wannan magana fa aqarraha ibnu taymiya ya faɗi ta fa aqarraha da aka tambaye shi mene hukuncin tasbih yace tasbih sai ne bayanin tasbihi nau'u an yadda ake yin shi ana yi da yasu haka kai da yasu kuma kana yi da duwatsu ana yi da ɗiyan dabiru duk da shari'a ba yace kuma ana yi da wani zare da aka tura ma ɗiya a gari ya fito da abin karara da ɗi ya ce a cikin wani zare da ake tura ma ɗiya to ana yi da fi shi ma da shi ya ce shi ma hasanun mai kyau ne in dai ka yi da kyakkyawar niyya haka shi in dai manufarka kai kai kawai tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala za ka kai wannan tasbih abinda ake wato abinda ake so ya san ita an manufarka haka yake kakkari da yawo da ita kana ratayawa ga wuya ko ka daura ta kasewa yace kamar irin abun hannu ko mun duwa irin ta mata ba dan haka ba a kai ne ka rike ka dan tasbihi yace fa a sanin mai kyau ce yace abinda ya sa ko wancan yace in kana daura ta ga hannu ko ga wuya za ta jawo riya haka yake za ta jawo riya bai ce ba a nan bace kuma yace in ma kayi da kyakkyawar niyya ba ka da manufar riya fa hasan tasbihin kyauci yace kamar mutum aka sake tambaye shi ne kamar mutum sai ya zan yana rike da tasbih zai yi kulhuwan lahu cikin sallah sau ɗari sacci ya faɗi da kai ce kulhuwan lahu cikin sallah sau ɗari yace to ya halatta ya rike tasbih ya yi kulhuwan lahu ɗaya ya ja ɗaya bai kulhuwan lahu ɗaya ya ja ɗaya in ji ibnu taymiya a cikin majmu'u fatawa in ka diba juz'i na goma sha ɗaya shafi ɗari biyar da wani abu na manta lambobin sama shafi ɗari biyar da wani abu a jirgi na goma sha ɗari a majalisar fatawa za ka ga ya tabbatar da tasfi mai kyau ce za ka kada ka damu da wani dan shirme in ya ga wani da tasbi ya ansa ya kace ya watsa fata wannan dan bid'a ne kawai kuma shi dan bid'a amma dai annabi bai watsa fata ba da yana watsa fata ummul mu'minina din nan zai ansa watsa fata sannan kuma sai na ali bai bar wanda ya kwace ma wato ummu ya abu tarbinta ba kaga duka waɗannan abu ne mai kyau kuma musyudi littafi mai masa al-minha fi sirha minha fi sirha ya kawo dalilai da hujjoji duk akan halacci da kuma sunniyancin tasbih al-hafiz ibn kathir a cikin sahihu mu'jizatin nabi shi har sai da ya kawo tafiyar haka rama gare ta haka rama da sai da ya kawo ya kawo a kissar akan wata karama ce sai ya kawo abu muslim al-haulani al-haulani abu muslim al-haulani shi ne yake da tasbih yana jan tasbih haka yana jan tasbih haka sai bacci ya kwashe shi bacci na kwashe shi sai tasbihin ta ta riƙa zagayawa da kanta ba tare da shi ba. Kuma tana nau'in tasbihi sai da alhafiz ibn kasir ya kawo nau'in tasbihin da tasbih ta riƙa yi ta ja kanta ta yi tasbihi ga Allah. Ana nan kawai sai ga masu shiga ta ummu muslim shi abu muslim ummu muslim to shi ne ke cewa ummu muslim so ki ga wani abun ban mamaki tana zuwa ta tsaya daidai tasbih sai tasbih ta yi cik ta bai kuma sabar tasbihi in galiba a cikin aljawabin wattura fi tarjama shaykh al-islam ibn hajar na al-hafiz al-sakhawi ya kawo daga cikin irin ibadar al-hafiz ibn hajar ko karantarwa ya kai yace tasbina nan su a cikin riga ta yana karantar da hadisi haddana haddana amana na kuma na tasbih haka al-hafiz al-sakhawi a cikin aljawahir wa durar fi tarjuma shekh islam ibn adam in ka diba a jumlin farko za ka ga wannan magana saboda haka tasbihai ta tabbata kuma tana da asali karka karka kula da wanda in ya ga tasbi ya ya kwace ya kafe je wa fata wannan dan bid'a ne bai bai gano daga sadaku ba wannan bid'a ta ce Allah ya shi na Allah ya shi na bai ka ba lokaci to sai mu yi addu'a sai mu wasa kon sai gobe da sauran tabbai Allah ka mana muwafaqa Allah ta mun dace da farma sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam fatiha ma salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ونقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين